kitabu wannan littafi ne ya fassara kaya to ala lura shi ne shi ne wato abin da ya fi a fassara wannan da shi haza wannan kitabu littafin ya wuce mataya to da aka kyautata ayoyinsa sun mafuɗin nazmil ajibi da tsari kyakkyawa wal ma'anar bade da ma'ana wadda take mai kayatarwa shine ma'anar hikamin nasa kamar anan Qur'ani ya kira kansa cewa gaba ɗayan samokami ne ba wata aya a ciki wadda ba samokama ba saboda ba wata yake ba ta zo bisa tsari ke mai ban mamaki ba ko ma'ana mai kayatarwa ba wani wajen ko aka ce minhu ayatun muhkamatun kunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat a Qur'ani nan akwai ayoyin da suke muhkamai akwai kuma mutashabihai to can ku abinda ake nufi da muhkamai sune wanda ma'anar ta fito fili za a ake aiki da su to yadda kuma a wajen ma ƙur'ani ya son kansa da cewa gaba ɗayansa mutashabihi ne Allah na zala a sanar hadisi kitaban mutashabihan aula yin sau bisalin a ko ma'anar zamowar ayoyinsa muhukamai ne shi ne cewa ayoyin ƙur'ani ba za su yi a ce an shafe su da wani littafin ba ba wani littafin da zai zo nan gaba ya ce zai shafe ƙur'ani ƙur'ani yana nan wa'a wato wanzaje ne har abada shi yasa mun samu baiwa ta Allah Allah subhanahu wataala ya ba mu littafin da ba wani littafi da zai zo ya shafe shi hakanan Allah ya azurta mu da dariƙa dariƙa da take tana nan har abada wa fi akhir zamani tati bi khairati fa yakhudhu hal mahdiyu inda zuhurihi lajaman lahul izin sahihu bi daibati yana sai jin nazifi yake fada kuma Allah ya azurta mu da ma'abucin faira a ɗariƙa inda maulan shautu jarin sunan yake fada nufi haɗihi ayatuhu ayatuhu ayatuhu la'anarsa ya tuhulu ha baka albaki wato duk abinda waliye na farko suka zo da shi shehu ibrahim da zallar ta'ala ya zo ya bayyana da abinda ya sha kan wannan ya sha gaban wannan shi abinda ya zo da shi to baka albaki la'anarsa ya tuhulu ha sun mafussila sannan an rarrabe ta bil fawa'idi da fa'idoji daban-daban min al-aqaidi na daga abinda ake bukata bayan su kudurce a janibin Allah والمواعظ daga rudaɗi wal ahbar da labarai min ladun hakim daga wajen ubangiji wanda yake gwani kabirin masani Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala taqrirun li hikami tabbatarwa ne da zama wata abin kyautatawa wa tafsiliha da tafsilin nata cewa ai da mu ba mamaki ta zama haka dan ko in aka dubi daga inda ta zo ta zo ne daga wajen ubangiji wanda yake hakimin habib Allah akwai liman baki bisa mafi cikar abin da ya dace.
Allah ta abudu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir wa bashir to Allah ta abudu illallah ai li Allah ta abudu wato kamar an shafe lamun ne maqulul lahu wannan masdarin mu'awwali a matsayin maqulul lahu yake domin abin da yasa aka sauka muku da Qur'anin nan dan kada ku bauta wani in ba Allah babban abin da Qur'ani ya zo da shi yanda duk littattafai na Allah ma da suka gabata babban magana da suka zo da ita shine cewa kaffa a bauta wa kowa in ba Allah ba Allah shi kadai shine abin bautawa Allah shi kadai shine wanda ya cancanci a bauta masa inna ni lakum haqiqa ni min naziru mai gargadi ne lakum gare ku min min wa bashiru mai albishir ne ina gargado ku da azabi da azaba in kafartu in kun kafirce wa bashiru ne muku albishir ko istawari da lada in amantu in kun ba da gaskiya minhu ai min Allah daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala
وأن تعذروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل ويؤتي كل ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإن أخاف عليكم عذاب يوم كبير وأن استغفروا ربكم na zo kuma ku kuma da cewa ku tsaya ku nemi gafarar Allah ku nemi gafarar ubangijin ku wanda shi ke tafi da kome na ku ku nemi gafarar sa da shirki daga a ce kun tare da wani da shi Ah, shi galibi bawa ba rabo da shirka Ah, ko dai jahira wal iyazu billahi ita ce wadda take fidda mutum daga musulunci gaba da ko kuma wadda take batina wadda hawa hawa ce zarar ka dubo wannan Allah a kowane lamari wani nau'i ne na shirka idza kunta fi waqtin anil haqqi gafilan fa anta bihi fil kufri lakin bi khufit duk lokacin da zai zamo kare kada daga Allah kana hangen wani abu can daban to hakikan lamari kana cikin wani nau'i ne na kafirci illa iyaka wannan kafircin a iya cewa ba a fili yake ba abinda ake noma daga bawa ko shiru a wani shi yasa istighfarin hawa hawa ne akwai istighfari na daga aikata manyan zunubai na zahiri ana nema lalle a nemi gafarar Allah ana nema daga bayan su za su nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala akwai kuma istighfari na daga ɗarsar da wani Allah a zuciya Ah, cewa bawa ya nemi gafarar Allah daga cewa ya ɗarsar da wani Allah a zuciyar akwai istighfari na daga dosar Allah da ibadun da ake dosarsa da su ibadun nan duk da ake tauyayyu ne in an dubi matsayin wanda za a dosa da su Eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi kowa tsayawa da bautar Allah ya bauta wa Allah tun ma ba wani mai ba wani mai bautar in ba shi ba laqad abadal maula wa ma sanna abidu siwa amma tare da haka mafi daukakar ibada da yake wanda ita ce sallah yana fada wa jirgin qur'ani ayni fi salati amma yana gamawa me yake fara cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sallan nan fa bata isa a ce wai ita za a ɗauka a doshi Allah da ita ba sallan nan ba ta isa a ce ita za a ɗauka a doshi Allah da ita ba shi yasa a yi istighfari daga irin takaita wadda ake samu a bauta ga Allah ko cikin bautar da ake wa Allah tabaraka wa ta'ala summa tubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi bidda'ati ta fuskar dunsa aw yastaqimu ala tawbati ko ku ɗaure bisa tubar in kun tuba ku ɗore bisa tubar wa ahali tuha ku tsaya ku tsarkake tuban naku yumattirukum ubangiji yana jiyar da ku daɗi fi duniya a duniyan nan mata'an hasan jiyar ku daɗi kyakkyawa biɗi bi aishin ta fuskar daɗin rayuwa bisa a da yalwar rayuwa ila ajalin musamman har zuwa ajali abin ambato huwa al-mautu shine mutuwa akhir kumrikum karshen rayuwar ba wa yutfi la ilaha kullu zai farin falla ubangiji na baiwa duk wani wanda ya tsaya ya dage a wajen aiki ya zo da wani aiki na bajinta ya zo da wani aiki na fifita a wajen bin Allah to Allah zai bashi irin wannan sakamako na aikinsa zai bashi sakamako irin na aikinsa shine wanda yake ya fifita fil amali salih a aiki wanda yake nagari zai ba shi da za a farji sakamakon tsaya wanda ya yi wannan aikin buwayo mulkiyama to al'anna darajati domin darajoji alaƙar da suna zuwa gwargwadon bin da bawa ne ga Allah tabaraka wa ta'ala darajoji na zuwa ne ga bawa gwargwadon bin da ya ga Allah wa in tawallau in kuka ce za ku juya da bawa فإني أهاب عليكم حقيقة ni ina jin tsoratar muku azabar nan azab azabar rana wadda take mai girma ina tsoratar muku azabar ranar lahira ku kiyaye zuwanta huwa yawmul qiyamati wannan ne yawmul kabir ranar alqiyama ake nufi me yasa aka ce masa a yawmul kabir wusifa bil kibar an sifanta shi da girma da dole saboda tuban tsawonsa tsawon da ya sa aka santa shi da girma aka ce a rana ce mai girma wato saboda tsawonta ta kai duk inda ya kai to إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ilallahi marji'ukum makomanku ga Allah ne tabaraka wata'ala ruju'ukum ko ba ku ga Allah ne wa'idu wannan narko ne ake daga bayi cewa da ake cewa bawa kyautata fa ya tuna makomarsa ga Allah za ka koma Allah nan kuma ko kobajensa ba abinda zai fidda kai sai fa tsayawa ka kyautata aiki a nan duniya wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne a bisa komai wa minhu ta'zimukum ashadda al'azab yana daga abin da Allah yake da iko akai ya yi muku azaba azaba wadda take mafi tsananin azaba to ala ألا إنهم يقنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ala na'am innahum haqiqa su ayil kuffara ai su kafirai ya sununa ya duna sudurum suna nade zakatansu ala adawati dini bisa yin gaba da addini wal ja'i da gaba kuma da wanda ya zo da addini suna gaba da musulunci suna gaba da wanda ya zo da musuluncin manzonmu sallallahu alaihi wasallam yastafu wai dan su boye kansu daga Allah ai min Allah ai daga Allah fala yutlu rasulahu ala sirrin ya zama in sun boye duk kungiya kungiyar da suke kenan a ganin su wa Allah ba zai sani ba ballanta na har ce ya sun kayar da manzo bisa asirin su wa kanu ya kulu sun kasance suna cewa za a na tura na wai da suka saki tufafi ya rufe fuskar su ya rufe dukkanin su watan shida siya bana suka lulluɓa da tufafinsu waɗawai na su dora na ala adawatu muhammadin ko a sannan kuma suka naɗe zukatansu bisa gaba da manzo sallar salam kai fa'ala muraku muhammadin ma fi qulubina wai da za a yi bayan duk wannan matakan da suka ɗauka a cewa ubangijin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abin da ke zukatansu hatta yi bi rahu ballantana a ce zai ba shi labari gani suke abin da suke na su boye wa mutane in sun yi ma in sun yi irin wannan wai za su iya buya daga Allah ala na'am faɗa musu ya rasulullah ni na san shuna su yaman lokacin da suke lulluɓa tufafin nan nasu suke hangen cewa ai ma ba wanda ya isa ya gansu suna wannan hali ya ba wanda ya sai a ce ya san su a suna wannan halin ya taga daular ya suke lulluɓa da ita ko ya gane abin da suke ciki iyalan masu to ubangiji ya sa abin da suke boyewa sai kulobe a zukatansu wa mayu da nun da kuma abin da suke bayyana wa bi afwayin da bakunansu wa masu yani fi ilimi da abin da bawa ya fada da baki da abin da ya boye a zuci duk ɗaya ne a wajen sanin Allah duk irin yanda bawa ya kai matukar boye magana to Allah yana sanar da ita wasu roƙa lakum a wuta robe إنه عليم بذات السرور ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق إنه حقيقة وبنجي عليم مسنين بذات السرور لدي أبن ذكا تاكي بوب بويوة جل ما يجل القلوب لدي أبن أكي بويوة أتكين ذكا
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض باب daga dabba a duniyan nan nan da aka ce dabba ana nufin duk wani abu mai yawo a duniya نعم yasa asalin kalmar dabbatu a larabci a lugar larabci hakika ce akan dukkan abin da yake yawo akan doron kasa duk abin da yake yawo akan doron kasa sunansa dabbatu نعم sawa'un da kafa hudu yake yawo ko da fiye da hudu ko da kafa biyu ko jan indi yake to duk dai da sunansa dabbatu shi yasa a cikin lafazin dabbatu a luga ana nufin mai tafiya kan kafafu hudu to wannan majazi ne amma a urfi a al'ada ta mutane sai zama an mai da lafazin dabbatu yana nufin abin da yake tafiya akan kafa hudu in ba ne ka tafiya kan kafa hudu ba ka ce wannan dabba ne sa da ba mai rai ne, mutum ne fa ko tsuntsu ne ai mai tafiya da kafa ne za ka ce masa dabba saboda al'ada urfi wannan irin wannan kuma al'urful am urfi ne wanda yake na gaba daya ya mai da dabba akan abin da yake tafiya da kafa hudu akwai urfi hasi na wasu mutanen kamar yanzu a misar da an kana cewa dabba to abin da kake nufi zaki ba sa sakin dabba sai akan zaki to su wannan urfi ne kuma hasi yasa urfin hawa biyu ne akwai al'urful amu akwai al'urful hasu da za ka ce da batu a- ana nufin mai yawo akan kafa hudu hakika ce wannan urfiya amma a saki da batu ana nufin mutum a urfu to wannan kuma majazi ne urfi haka kama a su wajen mutan misira ka saki da batu kana nufin mai tafiya don wato jaki to wannan hakika ce urfiya amma ka saki dabbatu a wajen mitan misra kana nufin mai tafiya akan kafa hudu to kuma wannan majazi ne urfi shi yasa koyaushe ake faɗa cewa ita hakika iri uku ce ko ma iri hudu ko musu wannan cewa akwai hakika urfiya hasa ya zamo hakika iri hudu ce kuma kowace daga nau'in hakikan nan akwai majazin da yake mukabilinsa akwai majazi lugawi akwai majazi shar'i akwai majazi urfi ami akwai majazi urfi hasi shi yasa har hawa hudu ne to ba wani abu mai yawo a duniya ko menene illa lillahi rizqa sai ko ubangiji ya lamince cewa ba makawa zai azarta wannan shine mai azarta wannan ma ya kunu sababa bakaiha abinda zai zamo sababin wanzuwarta ila ajaliha har zuwa ajalinta ta kaffala Allah bihi Allah ya lamince duk wani mai takawa a bayan ƙasa zai ba shi wani abin nan abin da zai ci ya lamince masa da aka tafa rulan minu dan baiwa da gare shi ba wai dan shi mahaluki ya cancanta ba mahaluki shi a kansa ba abin da ya cancanta a wajen Allah baiwa ce Allah subhanahu wata'ala yake gabayi wato na aya ita ce ta bi kenan a cikin ayatul munjiyatu a ta sura da sura waccan a to ita ce ta uku kai ita ce ta uku in ita ce ta uku an yi kullum yusibana illa ma ta tawalla wala na huwa maulana wa lillahi falatu kal mu'minun an yi kuma min saskala birun fala ka shi fadahu illa hu a sura da ta gani to sannan kuma ga wannan ita ce ta uku a wannan suran ma dai suratul hudin akwai ta hudu inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa hu azmin satana rabbi ala sirrin mustaqim sannan kuma a suratul ibrahim akwai ta biyar wa malana allah na tawakkala ala allahi wa qad hadaina subulana to saura guda biyar din kenan da suke anasti na farko na qur'ani sauran guda uku anasti na biyu suke wa kamin da batila ta min allah subha wa iyyakum wa sunalalin ma ta lawla nasu ratun fala musika lahum wa ma yumsik fala musilla lahum min ba'di qawla zuwa kin sai kuma wala in sa'altahum ma halaka samawati wal ard to sune mun ayatul munjiyatu to wai alam mustaqarra ubangiji ya san matabbatar ta amma kina istiqrari mazaunin tabbatar ta min min a duniya duk irin inda mutum zashi tun kafin a mutum ma Allah ya riga ya rubuta masa zuwa wajen kaka inda cewa nan mutum zai mutu Allah ya riga ya rubuta masa nan za kuma ko da yana nesa da wajen lokacin mutuwan ya zo sai an samu dalilin da zai je wajen yadda ake fada a kiso shi cewa wata ran annabi Sulaiman yana zaune tare da jama'a sai mala'ikan mutuwa ya zo wajen annabi Sulaiman sai ya kura wani mutum ido a cikin wanda suke wajen annabi Sulaiman har mutumin ya tsargu cewa ya wannan da ya zo zai kada yake ta kallo sai kallo na yake sai ya tambaya annabi Sulaiman wannan wane ne ai mala'ika mutuwa ne ya ce kai ga babban magana ba annabin Allah abinda nake so ka umarci iska ta dauke ni ta kai ni nisan gaba ina jin tsoron kallon nan da yake min kafa kore na yake so ya dauke annabi Sulaiman ya dauki zai zo umarci iska ta dauki bawan Allah nan ta kai shi mafi nisan gaba sai yake tambayar mala'ikan mutuwa ba ne ce ya mala'ikan Allah ne yasa ka korawa wannan bawan Allah ido har ka tsorata shi yace ai ya annabin Allah abinda nake mamaki shine naga yan mintuna kaɗan ya rage a karɓiransa in kuma Allah ya faɗa min cewa an nuna min alahu mafi cewa ga inda zan karɓiransa mafi nisan ƙasa ne can ƙarshen gaba amma kuma na gan shi a wajenka shine nake ta mamakin yanzu ya za a yi to wannan ya ce ashe shi dai da kansa zai faɗi ma a kai shi wajen da za a karɓi ran garin gudun mutuwar ko zai zama shi ne ya nemi ma a kai shi inda aka kaddara karɓar ran nasa wai garin cewa ya guje wa mutuwa ya sa babban gujewa mutuwa dai ba wa ya fuskanci Allah wanda duk ya fuskanci Allah ta wannan shi ne ya tsira ko mutuwar ta zo kawai rasa ran za ka yi da jikin amma shi yana nan kan bautattaki hayatun lana fada laha kan mata kaunin wahun fin nasi a hayawo to wani sau da aha kawai jannati wannari wato ko ko aljanna ko awil jannati wannari ko inda za ta zauna a aljanna ko a wuta wani sau da aha ya san kuma ajiyarta inda aka ajiye ta fil arhami a cikin mahaifa zaman da bawa zai tun a cikin mahaifa domin ji subhanahu wa ta'ala yana sane da shi wa ba da mawuti da zaman da zai bayan mutuwa kullu min ma zukira kowanne daga abin nan da aka ambata sabitu tabbatacce ne fi kitabin mai a littafi mabayyani bayyane nan zai suka rubuta kamar da rufa ko namu bayyane wato wanda yake a fili fassarar mubinin din ne cewa a bana wannan da mai ma'anar bana ne in a bana din mai ma'anar bana ne af'ala yakan zo ya zamo ya dace da sulasi ko af'ala yakan zo ya zamo da shi da sulasin duk ɗaya ne kamar irin su saka da aska su sara da asara su nara da anara su bana da abana wajen guda goma ne shehu abdullahi dan fado ya ambata a cikin hisnul rasin to a tayi kuma wato mubinin din da aka faɗa rusa asalinsa ne daga abana din wadda take muta'addiya ce ba mai ma'anar bana ba wato littafin da yake bayyana komai ga mala'iku da abin da mala'iku za su yi a lauhul mahfuz sukan duba su gani yayin da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta su وهو اللوح المحفوظ شيني لوح المحفوظ ولما بين علمه بالمعلومات كلها لو من سبحانه وتعالى يبين سننسا da baki ɗayan ma'alumatu bayyana ƙuduratahu sai kuma ya bayyana ikonsa alal mumkinati bisa mumkinai bi asriha gaba ɗayanta ta ƙarirar littauhidi don tabbatar da kaɗaita Allah walwa'adi walwa'idi da kuma kyakkyawan alkawari da aka yi ga duk waɗanda suka tsaya suka bi Allah subhanahu wa ta'ala da narkon da aka yi ga waɗanda su kuma suka saba tsarin Allah tabaraka wa ta'ala bi kauli da ubangiji subhanahu wa ta'ala yace وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
وقال زي على السماوات Ubangiji shi ne wanda ya halitta sammai wal arza ya halitta ƙasai fi sittati ayyami in cikin kwanuka shida wanda Ubangiji yana iya halittarsu a gwargwadon kifta ido amma abin da ya sa Ubangiji bai haka ba ɗaya daga cikin hikimomin da suke cikin haka shine don ya koya wa halitta cewa komai a yi a sannu a sannu ko da kana ganin kai abin nan ai za ka iya yin saukaci daya to gwamma dai kai a hankalin kai tunani ta yin naka wakaci daya zai jawo illa ko ga kanka ko ga wani ko ga kanka ko ga wani to dewa mutum yana gaban mota yana tukawa zai ga yaushe motar ma za ta ba shi dama ya tafi kilomita 200 ko 180 a awa ko me zai hana ya yi tayu garin haka ya je ya ture wani ko ya taɗe wani ko kuma shi kansa ma ya je ya rasa rayuwar tasa me ya kawo shi dan saurin da yake sai ya yi wato falata a jalbi amurka wata dimku amma salla a saka ka mustadimi lamarin ka kakace wai sai kayi da gaggawa sai kayi ka gama a'a ba wannan ne abin nema ba a tsaya dai a dore kan duk abin da ake inda an dore to ko ai ba makawa za a cimma nasara za a kai inda ake bukata Mm, to shine abin nema to ba shi yasa ubangi sani wata'ala ya yi saman nan da kasan nan a kwana shida to kana arshuhu alal ma arshu ubangiji ya tabbata a kan ruwa kabla halkihi ma kafin halittar samai da kasa ainihin kuma yana kuma ha'ilu ai ba wani abu tsakanin ruwan da al'arshi ba la'annahu kana mawru'an alamatin mai ba wai ana nufin al'arshin yana kan doron ruwan ba a ɗauka cewa ai ruwan shi yake ɗauke da al'arshi a ko da ikon Allah ce ke ɗauke da al'arshi ikon Allah ne ke ɗauke da ruwa shi yasa dukkanin su Allah ne yake ɗauke da su wa fi sahihil buhari ya zo a cikin sayamun sai na buhari kala alaihi salam manzo Allah alaihi salam ya ce kana Allah wa lam yakun ma hushi ubangiji samamme ne tun ma ba komai tun bai halitta komai ba yake samamme halitta gaba ɗayanta muhu da sace farariya ce ubangiji ko subhanahu wa ta'ala bai da farko bai da farko wa kana arshuhu alal ma al arshu ubangiji ya tabbata a saman ruwa ثم على السماوات والأرض هل عندك بقى من يعني تسمى يا اللي تكسر وكتب ذكر كل شيء يربط كل أشكال لوح المحفوظ وانا أبو جزيزو سيدة وبنجي يربط يربط تاشي على لوح المحفوظ على حديثا karanta hadisin dogo wanda buhari ya ruwaito shi a kitabu badi il halki to liya bulokum ubangiji yayi ku ne yayi wannan halittar ne dan a gwada ko a gani muta'alliqun bi halaka wannan liyabluwakum ya rataya da halaka wato liyabluwakum mu inda kira muke sai za kai ka goma kira hoyi biyu a wannan liyabluwakum kace ayyukum kuma kaza malamai da yawa sun ce aya daya a gwama kira'o'i biyu ba daidai ba ne saboda wani wajen sai ta yi a yi kuskure akwai wasu irin su ibn arabi maliki wanda ya ce ai daidai ne a haɗe yawa ko wasu da suka ce a iya yi to amma abin da ake tunani shine kada a bada damar a ce ai ta yi su suna da ilimin da ko sun gwama din sun sanya za a iya samu mafita to amma wani ta yi ya gwama ya zama gwama wadda ya ba wadda za ta bada mafita ba ce ko da ya ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatu da za a yi fa'ilai guda biyu su zo wanne ne dole a samu maƙuli akwai kira fatalaka adama min rabbihi kalimatun akwai kira a fatalaka adamu min rabbihi kalimatin amma a ce za a gwama to sai iya bayuwa zuwa a yi ɓanna don sai a iya faɗar magana ba maƙuli ya zama duk fa'ili ne ko ku a faɗa duk maƙuli fatalaka adama min rabbihi kalimatin ya zamo an yi kuskure kenan to ba kowa ya abin na hayyar kokari muke ta yi musan ajin romar ko abin yana gagara to a wane ne liya ta bira kun dan Allah ya gwada ku ai halaka kuma ubangiji ya halice ko ma ya halice samman nan da kasa wa ma fi ma da ta abin da yake cikin su manafi alakum halin kasancewa su amfani gare ku da abin da ke sama da kasa kai mutum domin ka akai shi shi ya sa wannan ya isa mutum ya san matsayinsa wajen Allah ya dawo ya ba Allah tabaraka wa ta'ala an ba shi matsayi an ba shi matsayi an ba shi matsayi wani yake wani babban wali a sai masa kashafi sai yake cewa da ubangiji ya ubangiji ni me zan yi ya zamo na gode ma na yabo gare ka hakikanin yabo sai ubangiji ya ce da shi ai sai ka zamo ba ka ganin wanda ne wa ni'ima in ba kai ba ka duba ka ga duk ni'imomin ma nawa kai kadai na ba sai bayan allah nan ya ce ubangiji ya za a ce ni kadai ka ba ni'imomin ka ga mala'iku kayi ga matsayin da ka ba su ga aljanu ga mutane a mutanen nan da manzanni da annabawa ga sarakai ga gaggan masu kuɗi duk wannan ba nima ka bar sai a ce din ni kadai aka bai ni kadai aka wa nima ubangiji ce da shi duk wa'annan da na fa domin ka ne mala'ikun nan domin ka ne wa rusulu alaikum hafaza lahu mu'akkibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah a zai mala'ika nan an yi shi ne kamar dan ma aiki duk matsayin nan da yake da shi ya je nan ya je nan ya shiga nan ya shiga nan amma duka yake wa aiki annabawan nan da manzannin nan kai suka yi saboda sako wa suka yi wa aiki ba kai ba a sarakan nan masu mulkin nan kai suke karewa in ba masu mulkin ai sai a waye gari duniya an kusan karewa ko an kare ma gaba da masu kuɗin nan duk abin da suke yi kai suke wa sai mai kuɗi ya kwana yana tafiya ko ya kwana yana tunani a yanzu ya kwana yana daga waya ya buga nan ya buga nan a buga hong kong a buga china a buga india a buga ina kayan nan ko sun taho wasu kwan nan da su taho sun zo kuwa sun zo kuwa ko ba su zo duk wannan kayan kai ake kawo don ka samu ka siya ba ba wani ake kawo ba kai ake kawo don ka samu ka siya ya sa sai bawa ya gane wannan cewa duk abin da aka yi fa don amfani shi don amfanin sa ne sannan ne zai gano ni'imomin da Allah ya yi masa wa in ta uddu ni'imatallahi la tusuha wa masaliha ya zama gyara ne gare ku li hata biraku Allah ya yi wannan dan ya gwada ku ya gani dan ya gwada ku ya gani ayyukum asanu amala a cikin ku gaba daya wane ne ya fi tsayawa kyautata aiki lil qalbi a zuci kyautata aikin zuci shine zama zuciya da kyale komai ta rike Allah ta ba da ta zamo ta tsarkake ko yanda za ta zamo arshul lahil akbar wanda yake ya tafi daga al'arshul da zai fi sama ita zuciya in ta tsarkaka ta fi daga al'arshin da ke sama yasa ya zo a sashen ruwayoyi ma wasu ani arri wala sama'i walakin wasu ani kalbu abdulmumin sama da ƙasa gaba ɗaya ba su yalwace ni ba in ji ubangiji amma zuciyar bawa na musulmi ita ce ta yalwace ni to aiki a zuci a ga an fidda duk wani allah daga zuci ya zama allah kaɗai ake duba za a duba allah kuwa dole za a dubi waye wasu da a cikin sanin allah waye wasu da a cikin nemomi shine manzo sallallahu alaihi wasallam za a dubi manzo kuma za a dubi waye na ibinsa shi ne sai a tsaya a dubo kuma shi shi ne ake ce to zuciyar bawa ya zama waɗannan uku kadai su yake duba ya dubo shehinsa ya dubo annabinsa ya dubo Allah ba wani waɗannan a zuciyarsa ma dama gairihin bi kalbin layu na ma'arifatun ne a kuru birtija inda maulamu shi ibrahim radiyallahu ta'ala ya ke faɗa cewa matakar zuciyar bawa za a duba a ga wani abu daban ba Allah ba ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba shehinsa ba to fa kafai taba saran zai samu sanin Allah dole sai ya zamo an bar hange-hange an ba komai an tsarkake aiki a zuci wal dawari da kuma gabbai da zamo gabobin bawa gaba daya ya sarrafa su akan bin Allah aw ayyukum akmalu ala alamin ba ilman ilman wa amala wane ne a cikin ku ya fi cika a wajen ilimi da aiki waye a cikin ku ya fi cika a wajen ilimi da aiki filwara'i an maharimillah a cikin yin tsantsani daga dukkan abin da Allah ya hana wasu sur'at fi dadi da kuma gaggawa a wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala a ce bawa yana gaggawa a wajen bin Allah ثم بين جهالة الكفار سنوي سنة تعالى يبين جاهل كافر مع هذه الأدلة تعرض وانا دليلا بقوله ديتي وانا ينقل للكفار دا أتي ذاك تلك أفريك شيء السوء إنكم مبعوثون من بعد الموت cewa kika ko za a tashe ku bayan kun mutu lai kulan nan lazina kafaro wallahi ba abinda za a ji ya fito daga bakin su kafiran nan sai ko a ji sun ce in haza nan inda za a ce zai kuluna to saboda can a baya ba faduwa za a fada shi yasa nan yana daga ihtisari inda abu an fade shi guri biyu to ganin cewa an fade shi waje biyu in an kawo waje daya aka shafe a waje daya to inda aka ambata zai sa a gano me aka shafe a inda aka shafa shi yasa ba a ce wani in kulta lil kuffari ina kuma usunan ba lil mutu la yaquluna ba ko la yaqulunna ba aka ce wani in kulta innakum mab'usuna min ba'd al-maut kuma ba a kawo magana a wancan ba ba a kawo sunan ba a can da ce wani gusa lokacin fari ba kuri da zina kafaru ba a sai anan ne aka kawo saboda a nuna cewa koyaushe shi kafiri ba abin da ake ji daga gare shi da zarar an masa maganar Allah ko an masa maganar lahira sai ko ya gaggawa ya ce shi wani wata magana ce aka kawo masa anya ba tsafi ba ne Allah ba so ake a yaudare shi ba ya zamo a hana shi more rayuwarsa yan gani yake da an magana Allah ko an maganar lahira so ake a kuntata masa a rayuwarsa a dunguma masa rayuwarsa kamar yadda kuma akan samu wayanda suke mummunan ne amma sun yi koyi da haka daga mummuni amma baya son a yi masa magana Allah saboda gani yake yi wayan ana yi masa magana Allah nan so ake ai ago an hana masa jin daɗi na rayuwarsa cewa shi da yake so ya more duniya ko an masa magana lahira gani yake so ake a hana shi jin daɗi a rayuwarsa shi da yake ganin ya zo duniyar ne don ya more rayuwar duniya in an dora jama'a musamman a wannan wakacin komai kokari ake a nuna mutane cewa rayuwar nan ba za a more ta kowa ya yi abu da yanci ya yi abin da zai da yanci yana da yanci kamar cewa ai ita kenan ita kenan to ba abin da za su ce sai ko shi wannan in ma hazal ba su wannan tashin aljama da kuke ta faɗa abin qur'anun na da kuma ko qur'ani da yake magana tashin aljama ba wani bane illa sai sai ko tsafi ne mubayyin wanda yake a fili a yi tafsiri a yi kamar tsafi ne fil hadiyati kamar a wajen yaudara wal budulani da baki cewa suke ai wani rufa'ida ne ake so ai wa mutane kama ana so ai wa mutane wani rufa'ida ne wala ina harna ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدولة ليقولن ما يعرفه Mm.
ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به to يستهزئون wala ina harna an humul azaba wallahi da a ce za mu jinkirta azaba daga gare su almar'udal uhrawiyya abinda aka yi musu al- narko da shi a lahira cewa za su gamu da shi a lahira awi duniyawiyya ko ko za- wanda za su gamu da shi a nan duniya da ya ba abinda za ka ji ya fito daga bakinsu sai ko su ce wallahi ba abin da zai fito daga bakin su sai ko su ce istihza dan izgili wata kaziban da karyatawa su ce ma ya hadisu to me zai hana azaba ta zo tun yanzu in dai gaskiya ne itina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin itina bi azabillahi eh, sai su ce da manzon da yake faɗa musu ko na ibi manzon da yake faɗa musu haka to a kawo azabar man tun yanzu in dai gaske ne in dai gaske ne eh, imam nawawi min al-majid me yake hana azaba ta zo tun yanzu قال تعالى ومن سبحانه وتعالى يتي ألا فدك كذب بلا كذين لأبن يجو يوم ياتيهم باقاقاور cewa a kawo musu azaba ce za ta sa a kawo musu azabar ba azabar nan dai an rika an ajiye musu ita kuma an tanidan musu wakacin da za su koma shi yasa gaggawarsu da a kawo ta ba za ta sa أكاو تجنبا يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولكنهم بكتهم وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب آه وإن جهنم لمحيطة بالكفر آه ولولا آه م- كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى قال ya riga ya yi alkawari cewa azaban nan ga wakacin da zai kawo ta shi yasa duk wata banna da za su yi ko wani neman gaggauta ta ba za ta yi azabar ta zo musu ba sai sanda Allah ya nufa amma fa sanda ta zo musu to laisa masrufa ba wanda ya ce zai juyar da ita ba wanda ya ce zai juyar da azaban nan masu an an ba abin ijewa bane daga gare su wa haka bin ma kanu bi hisal abin da suke izgile da shi ya kewaye su a hada ya kewaye su da haƙa yakan zo da ma'anar a haɗa yakan zo kuma da ma'anar nazala akwai inda dole a ƙur'ani sai dai a fassara da ɗaya daga ciki akwai inda yake itimalin dibbe yanzu misali kamar na suratu fadir wala yahqul makaru sayyi'u illa bi ahli nan ma yanzilu ne da za a fassara haka anan da nazala amma kamar na nan yana itimalin ya zamo a hada ko ko nazala din shi ya samu fassiro di ya kawo bi abinda suke izgili da shi ya saukan musu min al'azabi na daga azaba wala ina zakana ne sana ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور wala ina zakana ne sana wallahi da a ce za mu kwankwada wa mutum almuradu aljinsu ana nufin jinsin mutum aldin wannan wato ta istigiragi ce dama an faɗa cewa a mufradi ko jami'i in aka sa masa al yana ɗaukan umumi ko inda abin ba a hadiyya ce ba suyudi yake faɗa wal jam'u za ila fatin awal wala adalahu to ko ko amridi yake faɗa wato al jam'u wal fardul mu'arrafani billani kal kafir wal insani da za a ɗanɗana mutum rahama daga wajen Allah gina ya samu kuɗi ya zama kullum kuɗi karuwa suke wasu ya hatan ga kuma lafiya su mana za na hamin hu su mana za na hamin hu sannan muka dawo muka raba shi da wannan rahama sai rabu na tilkar rahamata min muka tsince wannan rahamar daga gare daga shi mutum wanda in mutum ya ga yana tare da wata rahama ta Allah amma an dawo an zare wannan rahama an raba shi da wannan rahamar to ya tabbata shi ne ya sauya idan bai sauya tsari ba bai sauya yadda yake tafiya a kai ba ba abin da zai sa Allah ya sauya ni'imar da yamma inna Allah la yughayyiru in zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan duk bayani da ake saboda Allah subhanahu wataala ba da za a iya sauya ni'ima da ya yi ta ga mutane ko ya ta ga ɗaiɗaiwa ma sai fa in su mutanen sun sauya abin da ke tare da su innahu a sannan sai a ga mutum laya usun ya koma mai fidda rai shadi'a qanudu mai yanke kauna min rahmatullahi daga rahmar Allah tabaraka ta'ala ai qadu raja'ahu an audi misliha ai ya fidda rai daga a ce wannan rahamar irin ta za ta da alhali Allah da ya bashi ta farko yana da ninkin ninkin ninkin ninkin ta ba iyaka a yanzu ma kuma in ya nufa sai ya sake dawo masa da ita ya samu na roƙon Allah da irin rahamar da muka san a ciki a baya to Allah ya dawo mana da ita Allah ya dawo mana da ita innahu ba sannan sai zama ya fi dare daga rahamar Allah kafur mai yawan butulci shadidul kufrani mai yawan butulci la tazakkaru ni'matal wasilata ilayhi fil mudadi al mutadawilati ba tuna ni'imar da ta sadu da shi a zamanai dogwaye an dade ni'imomi na saduwa da shi amma ba ya duban duk wannan ni'imomin sai wannan guda ɗaya ko wa'annan da aka raba shi da su wa hazihi sajiyatul insan wannan fa haka ta da dan adam take haka ta da dan adam take da ya ga da baya so yanzu nan zai tada hankali baya duban cewa to ai ko a yanda baya son ma da yake gani an masa ni'imomi da yawa an masa ni'imomi da yawa illa man raddatu shara'u sai fa wanda ya tsaya aiki da shari'a shari'a ta fidda shi daga irin wannan kama ya ce kama yanda zai zo nan gaba illa lazina amanu eh ko illa lazina sabaru istisna'in da za a shi yasa amini aka istisna'i daman sharaɗin wato shi istisna'i daga abu alama sai ta cewa ashe abin amini inda suyudi yake faɗa a kaukabu saɗe ko na'am wal istisna'u miyarul ulu ala niza'in wal asafu la umum نعم والاستثناء معيار العلوم معيار العموم معيار العموم على رضاء والأصوه لا عموم تو shi mutum mai yawan butulci ne wala in wala ina zaka نزعناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور wala ina daga na wallahi da zamu kwankwadar da shi na ama'a ni'imomi eh ni'imomi da yawa duk da wato guraren yadda suke rubutawa asali duk da yan gyara wala da wala ina daga na linsana ba alif baki ko alif jani summa naza'ana ha nunin da ha babba a hada take ko eh nunin da ha babba a hada take haka nan wala ina zaka na hu nunin da ha kurin a hada take ko alif da ake rubutawa a rubutun Qur'ani wallahi da ce za mu ɗanɗana masa na'ama a ni'imomi ba da rarra a bayan tsanance-tsanance masatu da ta taɓa shi ta siyatin ba da sukun kamar da yana halin rashin lafiya musamman mata ya zama ya fi dare amma kuma lafiya ta zo wakinan ba da gudumi ko kuma da yana halin talauci an rasa gaba ɗaya a dawo kuma a samu lai kulan nan sasan nan ne zai ringa cewa zaharar sayyatu an ai shi muna na sun rabu da shi yau ai shi daman kamar sa wani matin kawai yake daman shi ya san ai dole zai samu mafita ba wai Allah ne ya fidda shi ba ai ya san shi sai ya samu mafita kamar shi ne ya fidda kan ma ya dan yi tunanin sai ga to ai ko ma Allah ne da ya fidda shi ai dan ya cancanta ne yanda Allah yake faɗa mana a suratul fussilat لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن Allahn da ya masa wannan a duniya ya ko gaske ne ma sai an koma wajen Allah a irin wannan Allah zai masa a yi shi ya cancanta to wannan sai ya ce masibu sun dabu da shi wannan sai maka na fiye minar bala ya mance abin da yake cikinsa na daga musiba da yadda yake wazanna ya dauka annahu najatul abadi cewa shi ya tsira har abada ya tsira tsiran da yake har abada innahu hakika shi mutum lafari mai yawan farin ciki ne mai yawan munna ne da samun duniya shi abin da ake bukata daga bawa ya zama munnarsa da samun lahira munnarsa da komawarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala to wannan ne bawa ya dace a ce yayi munna da shi amma ba samun duniya ba ita duniya ta yi ta samu dabawa don ta zamo ni'ima ta yi ta zamo azaba samun nata ya zamo azaba ga bawa shi yasa ashe ba da ita ya cancanta a ce ana munna ana farin ciki ba faraha badare farin ciki irin na nuna isa farihun masja sunan fa'ili ne ko su shabaha ce ko a shi ko faraha masdari ne wanda yake ya zo don nuna nau'i ko ya zo ne don ya nuna nau'i dama an ce shi mazari mafuri mallaki yakan zo don ya zamo takidi ko nau'i ko kuma adadi tauki da nau'an yubinu au adad kafirtu saira ta yi saira zira shat yanda ibn malik yake faɗa a kulasa ko fahuwar mai yawan alfahari ne aran nasu akan mutane bihi da wannan abin da ya ga sai ya zama ya ringa cika baki ga mutane baya duban Allah ta baraka wa ta'ala maimakon a ce yadda da bai da lafiya aka dawo masa da lafiya to ya kokari ya tsaya ya ga yayi amfani da lafiyar tasa dan koda wata rashin lafiyar za ta zo sai zamo shi ya riga ya samu wani abu wanda yake jari tunda mutum da ya za yi aiki da kirki sanda yake lafiya to ko rashin lafiya ce ta zo ya zama ya kasa Allah zai ce da mala'iku ku rubuta masa kamar yayi ba ni na saukan masa da rashin lafiya ba tunda dai ya saba yana yi to a rubuta masa yayi amma an tashi cewa ake a rubuta masa mafi kyau wanda yake ya sa idan da a baya wata ran zai sallah ashirin wata ran ya sallah goma to in ya rashin lafiya wani sai ya ce a rubuta masa kullum kamar sai ya yi sallah ashirin din nan wala naziyannahum ahsana allazi kanu ya wala nazanahum ajran bi ahsani ma kanu ya'maluna to ya sai illa allazina sabaru الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير in ka ga wanda suka kubuta daga irin wannan ɗabi'un munanan sai fa waɗanda suka yi nuna haƙuri suka za suka yi haƙuri Allah rarra dusa abin da ba sa so in Allah ya aiko musu abin da ba sa so ya zama haƙuri suke imanan billahi dan yadda da Allah tabaraka wa ta'ala wasu islaman liƙarahi dan mika kai ga hukuncin Allah wa amilu salihat wanda yake sun yi ayyuka na gari finna amai sanda Allah ya yi musu ni'ima shukura li alahi dan su nuna godiya ga ni'imomin Allah sabiqiha wa lahiqiha da ni'imomin da aka yi musu a baya da kuma waɗanda ma za a yi musu a nan gaba ni'imomin da aka yi a baya da wanda ma aka yi za a yi a nan gaba bawa yanda malamai suke faɗa shi hakikatun shukur islahan هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من أقل وغيره إلى ما خلق لأجله أي شكر شيني أتي باوا يا صرف باكي دين أبن الله يمسى نعمة دشي كو هنك بيني كو وننسى يصرف شي زوا أبن دومنسى أكيش أولئك ما سوانا صفات أكا أنبتا لهم مغفرة لا فلا تثبت غريسو Allah zai gafarta wa lima fara da minhum abin da ya zo daga gare su wa ajrun kabir da kuma lada mai girma bi hasabi tilkal a'mal dangane da waɗannan ayyuka aqalluhum karancin wato na kasan kasa a wannan ladan mai girma da ake fada aljannatu shine ababawa aljanna wanda aka fada cewa yanda yake ya zo a hadisi tabbatacce manzo Allah ke cewa wurin da ɗayan ku zai ajiye bulalarsa a aljanna wannan wajen kadai ya fi daga duniya da duk wani abu da yake cikinta sun mahayyajar rasula sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya motsa manzo sallallahu alaihi wasallama ala da'ir risalati bisa ba da manzancinsa wa tarkil iltifat da barin waiwaye ila sirril kuffari izilin da kafirai suke masa bi kawai da yace فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز لو جاء معه لو جاء معه ملك إنما أنت نذير بصير والله على كل شيء وكيل
أنا فلعلك يا محمد yanda irin kafiran nan suke matsa ma ya rasulallah ko za ka zamo tarikun ka kyale ba ara ma yuha ilai ka wani abu cikin abin da aka yi aike da shi zuwa gare ka wannan takadiri ne wanda ba zai yi ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa ma da manzanni ma abuka amana ne bayan da za a ce abinda Allah ya aiko musu yau mace su yi da shi ga halitta ba su isar ba amma wannan ana magana ne da manzo abin nufi waninsa wanda duk zai tsaya matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam daga malamai kana malami ko dan an samu ga wata hukuma ko ga wasu jama'a ko wani kuɗi yana son ya sami wata dama ta keta umarnin Allah kai kuma a maimakon ka fito fili ka faɗi ainihin yadda tsarin Allah yake ka ringa wata kungiya kungiya saboda ka kyautata wa shi wannan ko ka kyautata wa wa'annan jama'ar ai yanzu dole a tsaya a tafi da jama'a a tafi da jama'a to Allah in za a bar Allah in duk halitta Allah ce suka tsaya waje ɗaya amma ya zamo Allah ya faɗa ma cewa in ka bi su ka bi tsarinsa da hankali ka bi su ba sai ka gwammace ka dawo ka bi tsarin Allah man in ya so a kyale ka kai kaɗa so sai ta tafiyar tasu an shi yasa ba daidai ba don bin san ran wani wanda yake malami ya san ga yadda tsarin Allah yake amma yake fitowa fili ya bayyana cewa ga fayin da tsarin Allah yake za yana ta wata kungiya-kungiya a kai fala tubligahum ya zamo ba za ka isa musu ba bihi da shi litahawinihim saboda suna wulakantawa bihi da shi wala ku bi faduk wato ko dan ganin cewa suna wulakantawa da ke zai sa ma wani a ciki kuma ka ke san musu dan tsoron kan su wulakanta to wannan ko ta mai zama ko annabi ma a fuskance shi da shi da wanda yake ya san girman magana a yi so da yawa inda za a wulakanta ta sai ya gwammace ya kau da ita daga nan me ya amfanin fadar babban magana amma ya zamo wanda ake fada wa wulakantawa zai kawai ita izgili da ita wa ra'ikun bihi sadruka ko zuciyarka za ta yi kunci da haka mitlawati ya alai da karanta aiken da Allah ya gare ka akan kafiran nan mahafata an ya golo don tsoron kada su zo suna cewa laula unzila alaihi kanzu me zai hana in mai gaskiya ne a saukar da taska tare da shi yunfiquhu da zai ci da wannan taskar fil istitba'i a cikin neman mabiya istitba'i mazarin istatba'a ne bi ma'ana dalabal atba'a istabala yakan zo so da yawa liddalabi ko dan nema to ana cewa istatba'ar rajulu mutum ya nemi mabiya da yawa ya nemi mabiya kalmuluki irin yadda sarakai suke kashe kuɗi don aje su irin yadda sarakai suke kashe kuɗi don aje su ga munan za ku jefa mana kuran dai za ka jefa ga abin da za mu baka to to ajan sun faɗi irin wannan cewa sai in za ka yi musu wannan ne za su bi ka auja a ma'ahu malakun koko don suna cewa wai me zai hana in kai mai gaskiya ne Allah ne ya aiko ka ya saukar da mala'ika ma wanda zai ringa binka in ya so duk wanda kai kira ma ya ki yadda mala'ikan nan ya ɗau mataki nan take a kansa yusa jiko da zai ringa rasta shi wale su lafza taraji ta juwizu tarki tabligi cewa yayu ko yiwuwar barin isarwar baya cikin lafazin tarajin nan ba ba mai yiwuwa ba ne a ce manzo Allah ya bar isar da aikin dalil muradu barin abin da ake nufi at-tahayyu ilai dan a motsar da bawa da a motsar da manzo zuwa ga ya tsaya wajen aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kallafa masa kamar yadda ko da Hausa ne in ana son tafiya kaga wani kamar bai shirin tafiya ba za ka iya cewa wani kuma za ka bane kaga ba wai kana ta mai sako ba za shi bane amma cewa wato ya ƙara himma akan wato maganar tafiya inna ma anta nazar ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam aikin ka dai shine ka gargade su shiryar da su ba akan ka yake ba Allah shine mai shiryar da su idan mai nufi shiryar da su ba ba yanda za a yi su gane shirya taslifu lahu ba da guri ne ga manzo wai zalatu lima ya tare wutarwa ne da abin da yake bijire masa abin irin damuwar da yake fama da ita na daga yanda mutanensa suka ji karɓar gaskiyar da ya zo musu da ita wallahu ala kulli shay'in wajib ubangiji mai domin mai kiyayewa ne mai tafiyarwa ne ga komai duk wani abu da ka gani bai fita daga kiyayewar Allah ba duk wani abu da ka gani bai fita daga sarrafawar Allah ba komai Allah ne ke sarrafa shi fa tawakkal alai shi yasa ka dogara ga Allah fa innahu alimun bi hali Allah masani ne da halin su wa mujazin alai zai musu sakayya zai musu sakayya akan duk abubuwan da suke am am ya kuluna ko kai أم يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون bari kafiran nan suna cewa iftara wai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kaki qur'ani ne alqur'an amdin wannan munqadiya ce shi yasa ma'anar ta bal yanda ibnu malik yake fada alfiya wa bin kidahin wa bi ma'ana bal wafat in takun ma buyidat bihi khalat suna cewa ba za la girgin ƙuranin nan ne haka kafirai suke faɗa ce ne da su fatu ya su sori misli ku zo da surori goma wanda za su yi kama da ƙur'ani fil fasahati wal balagati dangane da fasaha da balaga maftarayat wanda zai zama kagarsu a kai min in ji ku daga wajen ku alaza a miku yadda ku ya faɗa na maftaran cewa ƙur'ani nan kagarsu a kai min in ji wai ni na kaga sai na kun arabi na fasa wa musulmi domin ku larabawa ne kuna da fasa irin yadda nake da ita wa gar ma rasu la sha'arawar ku da bawar kisas ku gwanaye ne wajen gogayya da waƙoƙi da hudubobi da kisoshi shi yasa ba wani abu da za a lance muku a game da fasaha ta larabci kun iya komai fa'antum aula bil isyani bi misli ko ku kamata a ce kun zo da kamansa ta da biha awala da farko an ce su zo da surori goma da dan da farko ma cewa aka su zo da qur'anin gaba daya daga baya aka dawo surori goma summa au summa bi suratin daga baya aka ce ma ko sura daya ma ba su zo man da ita in sun iya wad'u lil mu'awanati ala zalika man istata'tu ku gayyaci duk wanda kuke da damar gayyatarsa wanda duk kuke da iko akan gayyatarsa lil mu'awanati ala zalik zai taimaka muku akan wannan abu da kusa a gaba min dunillahi ai ga rahu wani Allah in kuntum sadiqin in dai ko masu gaskiya ne in dai ko masu gaskiya ne fi annahu tirawu a cikin cewa qur'anin nan kagarsa akai bayan lam tajibu lakum لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون bayan lam tajibu lakum idan ba su amsa muku ba wannan abu da kuka faɗa musu cewa su zo da surori goma kamar qur'ani bai ta ma da aka bilin su ta su amsa muku da zuwa da abin da kuka gayyace su zuwa zuwa da kamarsa idan bilin nabi ana magana ne da annabi amma wancan mu aka kawo lamirin jami'in ba ce fa illa masa jibu laka ba kama a ce a suratul kasas sai kai fa illa masa jibu laka aka kawo amma ana aka ce laku wal shi yasa jami'in dan ta'zimi ne aw da huwa lil mu'minin wasu kuma suka ce a da tun farko magana ana yin ne da manzo ana yin ne kuma da mummune aw lil kuffari ko ko magana ma ana yi ga kafirai ne ai lan su zo lakum an da'atu lil anati ai dan wanda kuka gayyace su dan su taimaka muku suka kasa amsa muku suka kasa yin wani katafin dan su ga sun fidda ku daga wannan hali da kuke ciki fa alamu to ku tabbatar ku sani sani na tabbatarwa annama to zila cewa qur'anin nan an saukar da shi ne multabisan bi ilmin alhali yana mai hada da sanin Allah hafata ke bantacce la sabila lalin ilai ba wani kowaye ne sai da ya zo da kamar ƙur'ani annahu nazmun mu'jizu tsari ne wanda yake ya gaje da baki ɗayan halitta wa an ai annahu cewa lamarin da sha'anin la ilaha illa huwa ba wanda yake tantance abu ta musan ba Allah ba yake nadu an yujirahum min an yujirahum min azabillahi alihatu ana fitan musu da tsarin da suke na cewa wai ko gumakansu da suke bautawa za su tsira da su daga azabar Allah ka ce na haba ai bautar da kuke musu kuna aje bauta ne inda bai dace ba kuma kan ai ba su dace a bauta musu ba tunda ba su mallaki komai ba wala zai sa duna min dunihi ma yamlikuna min kidmir in da ruhum la sami'u du'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa bil qiyamati yakfuruna bi shirkikum falan muslimun ba ka ni ka kai ba idan ma karfa tunda ba wani hanzari a ɗaya saura gare ku a nan fahal antum istifhami ya zo ne da ma'anar umarni kamar an ce aslimu ku musulunta an faɗa cewa istifhami yakan fita daga ma'anarsa ta hakika don wasu ma'anonin wanda sun kai talatin da biyu yadda shehu jalaluddin suyudi ya ambata a littafin sa al kuma shawla dan fodiyo wake a littafin miftahu tafsiri man kana من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون wanda ya zamo shi manufarsa da aikinsa abin da yake nufi da aikin da yake bi amali aikin da yake shine rayuwar duniya wa zinata da adanta manufarsa kyallace-kyallacen duniyan nan kawace-kawacen duniyan nan to nuwafi laihimu a amalan wato ya zama yana nufin rayuwar duniya da adanta mumina kana au kafiran ko mumini ne ko kafiri ba sai lallai kafiri ba ko kai mumini ya zama kana yin abu ba dan Allah ba ba dan lahirar ka da kyau ba a'a dan wani abu na duniya to ka sani ubangiji zai cika ma sakamakon aikinka ka jaza'a ma amiluhu sakamakon abin da suka aikata min hairi na daga alheri ka sadaka ta kamar sadaka da suka yi to za mu cika musu za mu biya su wannan fiha a duniya ta yi kafiri ma in yi sadaka ya ga sakamakon a nan duniya a lahira ne aka faɗa cewa aikin kafiri ba zai amfane shi ba waka nuna alama hannu domin amalin fajan nawa ba masu rawa wannan zai kafa ruwa amalin kasararin da ke a tini a sirrin zamanu ma an hatta ya zaja abu lamin da shayan wajen dala inda misali hati tamka a bashi lafiya wani ya sace ko shugabanci wasu a ce zai ko yanzu arziki ko kasar auladi ko yawan yaya ko fiya lafiya suna so ba a tauye musu komai a duniya la yunqasuna shay'an ba a tauye musu komai ulaika
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ulaika masu sufan nan da aka ambata alladhina la salum fil hayati illa na sune wa'anda ba su da komai a lahira fi muqabalatin ma amilu a muqabala abin da suka aikata min hari na alheri illa na sai wuta wuta kawai za su gani wa bi da ma sanu su wani abin da suka yi na kirki a nan duniya to ya baci ma'ana ladansa ba zai je lahira ba inda sharadi musulunci shi su ko ba su musulunta ba min af'al alheri da abin da suka aikata na ayyukan nagarta fiha a lahira in an ji lahira wannan ba za su ba za su gani ba fil lahira ka lahira wa ba dulun ma kanu yamalu abin da suke aikatawa da ma ai batacce ne shi a kansa yana ulama kun alama bi dan bai zo ba bisa yanda ya dace ba su yi aikin nasu irin yanda ya dace a ce an yi aikin ba to to ta shafa wanka na ina ina so ne yake ne ma na so ina ne so ne na farko ina ne fala laka anya ba aya ce wa ma min dara tabi lalli la la la la la musara musara lum ila bi a ce fala laka ne su ne zaya uku ko ko ne su ne eh eh bai da su zai bula kuma alamu annama unzila ilmi nayi to
Ina?
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم